assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau juma'a sha shida ga watan zulhida hijira dubu daya da dari hudu da arba'in daidai da sha tara ga watan julai miladiya dubu biyu da sha tara za mu ci gaba da sauraron fassarar diwanin maulana musa faidati shek ibrahim yes radiyallahu ta'ala anhu wanda maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam yake gabatar mana a zawiyar gidan Alhaji Aminu Muhammad zamu ba za mu ba shi abin magana ya buɗe mana da addu'a a karmakallahu bismillah.
Masalatu Fati, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الله بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبكلامه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الحمد لله من أشكين ديوان مولى مصاب البيتي شيخ إبراهيم يوسف رضي الله تعالى عنه يوم دام شدا ديواني نشدا أشكين ديوان مولى مصاب البيتي دام شدا إذن مناسك أهل الوداد أعظام تاشي حرف الحمزة أريد بخير الفلك خير مرائي مال محمد الثاني زين الجامعة كراتون ديواني مال محمد بشير يوسف زين الجامعة بكين ديواني شيخ مو شيخ إبراهيم منصور إمام زين منا فسر أكرمكم الله بسم الله
لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله خلقت بخير الخلق خير خلائق فجاء والأسوى وكل بلا إله إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله وحياي شوقي والمحبة وفانا وأراقني الإذن مع الأخت فإلى إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله يؤدي كل خلقي ونقصي والأخلاق جهارا وقلبي أنته بالكفاء لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله محمد مختار الإله نبيه عليه أتت آياته لسنا إلى إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله فلم أعب والشكر له على ما من به علينا من مصاحبة الأيكال والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائد إلى طاعة مولاه بما وعى من اللين والإجلال وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين أتنوا بالعلم تعلما وتعليما حتى كثر فيهم العلماء والحفاظ أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته za mu ci gaba da sana'armu wadda muka fi kwaiwa cikinta ita ce soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Na'am. Ya ce da sunan Allah mai rama mai jin kai. Tsiran Allah ya tabbata. A bisa shugabanmu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. tare da iyalan gidansa gwargwadon kadarinsa da mikidarinsa mai girma a wurin Allah wannan shi ne diwani da shida a cikin diwanan maulan shi Ibrahim radiyallahu ta'ala wa babu annabi ali wanda isa mar suna manasiku ahlul widadi fi madihi khairul ibadi to shi ne ya fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai da neman daɗin tsira a bisa shugabanmu abin yabo sama da ƙasa da iyalan gidansa gwargwadon ƙadarinsa da gidarinsa mai girma wurin Allah na
harful hamzati ya ce harful hamzati uritu
an yin tozali an yi mini tozari
bi khairil khalqi da kwallin fiyayyen halitta ko ka ce an yi mini madubi da gilashin fiyayyen halitta Ƙazan hausa suna ce ai alhamdulillah na yi tozari da shi in ka ji bahaushe ya ce na yi tozari da shi wai na gan shi to shi ne shi wai ce to ni ma fa an yi min tozari amma kwallon khairul khair
kaga ko babu mamaki dan na ga asrarul khalqi an samu kwallin biyayyen halitta ko kuma an yi min madubi a asibitin ido da gilashin biyayyen halitta saboda haka ba ma khalaqa rahmanu kullum shahidu dan ne madubin biyayyen halitta ya ido ina ne ba zan yi ba babu kaji ko saboda haka uritu khaira marayi an nuna mini fiyayyen abin gani wato a nan in ka kalli magana da kyau za ka gane lallai shi kwararre ne wurin kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shugaba ne wurin sanin shugaban halitta kaga khaira marayi fiyayyen duk wani abin gani abin ganin nan gida ne abin ganin nan mota ce abin ganin nan fulawa ne abin ganin nan namiji ne abin ganin nan mace ne to an nuna min abin da ya shi ka ji ko uritu an nuna min khaira mara'i fiyayyen duk wani abin gani duk abin da ka san idan ka zai gani ka ji daɗi ka san wani na son kallon ruwa wani yana son kallon fulawoyi wani yana son kallon itatuwa wani yana son kallon daji wani yana son kallon rawa wani yana son kallon kwallo wani yana son kallon dambe ko ba haka ba to shi ya ce duk wani abin da idan ka yake gani in ji daɗi na ga abin da yi shi shi ne khairar khalqi wato an nuna mini fiyayyen duk wani abin gani shi ne fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana iya cewa an mun tozali da kwallin fiyayyen halitta wanda shi ne fiyayyen abin gani an yi mini madubi da gilashin fiyayyen halitta wanda shi ne fiyayyen duk wani abin gani kamar an ce shirin to da kasa gilashin ne ka gani sai ce na fashaka
na fashaka ai wannan gilashi da na sa ya kone min duk wani kokwanto ka san kana iya ganin amfani kamar ba shi ka gani ba to ni ina sa gilashin na san abin da na gani shi na gani ba kokwanto eh ba kokwanto wal aswa da mugun tunani za ka iya ganin abu kai wani tunani kuma akan abu yace to ganin da yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke kokwanto ya ɗauke mugun tunani ko kuma kai babban fasa ka san dai an sa gilashin biyan halitta wa kake tunanin za a gani na farko da sauran shi ne duka magana shi ne ma'anar na fashakka wal aswa wa kullum rabi na gan shi ba kokwanto ba mugun tunani ba musu ba jayayya ma ka zaban fu'adu mara abin da na gani shi na gani babu kokonto babu shakka saboda abin da na kalla da shi ba na bane a shi kenan ba to wasu mutane suna cewa wai manzana suna son ya yi miraji ba su yadda ba ya yi isra'i ba su yadda ba ya za a ce mutum ya tashi a dare guda daga makka zuwa kudus kuma ya dawo gari bai waye ba sai allah ya ci ba shi ya tafi ba mu muka tafi da shi mu ma ba za mu iya bai to shi ne shi wuce biya maka ulitu ba gani ne ba nuna mun aka yi ina zaune aka yi mun tozari da shi kawai aka samu gilashin a ido kuma ba ni na ce a samu ba kawai aka samu sai na leka ina leka kawai na fan shakka wani asuwa wa kullum da rabi to ba shi ke nan ba na'am wahayya da shauki to kaji ko wato ya motsar mini wannan gani da ne masa ya motsar mini da tsananin kauna wal mahabbata da kuma soyayya wasana da rama ya motsar min da kauna ya motsar min da soyayya kuma ya sa na rani
wa arraqani sannan bayan nan kuma ya rasar da ni bacci in ya hana ni kwana eh ya hana ni kwana ya hana ni bacci
in a lokacin da أهل حبائي ma'abota tanti ko hema ko lema ko bukka نام duk suka yi bacci Eh, duk wani mai ɗaki ya shige ciki ya kwanta da iyalinsa amma ni ga ni ido na kyau Eh, saboda idan gilashin da na sa ba a bacci nansa wallahi ba a bacci Eh, kwallin da aka samu ga ido in aka goga maka ba maganar bacci Eh, kwana dole Eh, dole ka tsaya a tsaye saboda ka ni an sa min shi sannan kuma an rasar da ni bacci sannan kuma soyayya ta karu sai na rame kawai
إرسي wato rubuce-rubuce na ونكسي da kuma tawadata ولقلقي da harshen nan nawa يؤنسني suna tsere min cewa جهارا a fili a bayyane kurkuru وقلبي wato tawadata da rubutuna da harshe na suna tsere min cewa jaharan a bayyane a zahiri وقلبي amma wakalbi zuciyata kuwa a ba'ini أنسه wato ba takarda ba ce take ɗebe wa zuciya ta kewa ba rubutu na bane ke ɗebe wa zuciya ta kewa ba harshe na bane ke ɗebe wa zuciya ta kewa a baɗini unsuhu zuciya ta tana samun nasuwa بشفائي da waraka ta kamar an ce wani ne warakar ta haka محمد sai ce abin da bauta da ƙasa sallallahu alaihi wasallam مختار الإله shine abin zaɓin ubangiji نبيه ta ji annabinsa آياته ayoyin ubangiji na alkur'ani أتت suna ta zuwa بثناء ita da عليه yabo a kan annabi sallallahu alaihi wasallam za ka je na inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sai ka je na cewa inna fatana laka fathan mubina sai ka je na cewa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira sai ka je na cewa إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم sai ka jera cewa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama sai ka jera cewa ya ayyuhan ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi sai ka jera cewa ya ayyuhan ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy sai ka jira cewa innan lalina yi bayi unaka inna ma yi bayi unan laha yadun lahi ko ƙa'idiyar sai ka jira subhanan lalli a tsiraji abdi lailan minan masjidil harami idan masjidil aksar lalli barakna haulahu yuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir sai ka jira asa an yab'ataka rabbuka maqaman mahmuda sai ka jira wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazala babban magana sai ka jira ɗahi ma an zanna a likar ƙwar'ani lita ciki sai ka jira ma an zanna ta illa rahmatan lil alamina sai ka jira wadu ila rabbika innaka la'ala hudan mustaqim wadu ila rabbika innaka la'ala hudan mustaqim sai ka jira la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da sai ka jena tabarakan lalzi na zarar furkana ala abdihi sai ka jena wa'innaka da tuzakkar qur'ana min ladun hakimin aliyin sai ka jena fa tawakkal ala allah innaka ala al-haqqil mubin sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka alayhi atat ayatuhu bi sanayi ayatuhu ayoyin ubangiji atat sun zo bisa la'i cike da yabo a rai a kan annabi فلم أكفو falam aku ku shi wai ce ka gani ka gani jibe ne da kyau jibe ne da kyau ba zan taɓa bin wani ba ni ba zan taɓa bin wani mahaluki ba غير المصطفى in dai ba annabi abin zaɓi ba ne shi
لست تاليا sannan ka kalle ni da kyau ba zan taɓa karanta wani littafi ba سوى ذكره in ba littafin da ya zo da shi ba ta ko ba zan taɓa bin wani ba in ba shi ba sannan ba zan taɓa karanta wani abu ba su ba zikiri idan ba ambatansa ba
ملاهي ina masu zargi na dinnan masu zaki na masu kazafi da kage ina suke masu sharri كف الملام ku kama bakin ku ku daina zargi na Eh, عن dan الدين kawai shi kenan na ce ba zan bi kowa ba sai annabi na ce ba zan karanta littafin kowa ba sai annabi shi kenan duk kawo zaki na wahal taraka insanu bi dini gaya idza qala qallatu nabiy muhammada وهل ترك الإنسان في دين الله ويشم متن يا برون أبا أتشين الدين إذا قال قلدت النبي محمد إن يتي من نابر قوة نارا في دين محمد شكرا يا إليه إن يوانا ليدي نابقوا ليدي في الدنيا saboda haka fa lam aqu ghayral mustafa ba zan taɓa bin wani ba in ba annabi abin zabi ba sannan lastu tariyar tuwa zikiri ba zan taɓa karanta wani littafi ba in ba littafin sa saboda haka mala'i ya ku masu zargina ku fulma na ku kama baki kun ba ka ba ku halaka yanzu ku mutu ba imani
عن الدين wai shin in tambaye ku akwai wani addini غير الذكر mm, wato akwai wani addini banda alkur'ani والسنة da kuma wato sunna التي التي صحت wannan da ta inganta عن المصطفى daga annabi abin zaki فتلك دوائي wai akwai wani abu da za a kira shi addini hal dini wai shin akwai wani abu da za a ce mai addini gairu zikiri ban da alqur'ani wasu sunnati da kuma sunnan nan wadda sahhat alil mustafa ta inganta daga annabi abin zaki akwai wani addini ban da wannan yana tambaya ne باب babu to fatilka da wani فتلك yake دوائي domin ta ji magani na ban da lafiya alkur'ani da suna nake damawa in sha sai wani so da wannan shi ne magani na Eh, so da ka yi addini shi ne abinci na shi ne abin sha Hmm.
عن أسبق خلاف bari in tambaye ku wai shin za a iya kafa kujerar mukabala بين طه tsakanin manzo Allah وغيره da wani banza a ajiye kujeru guda biyu wani mukabala za a yi annabi zai zauna ɗaya wani banza ya zauna ɗaya annabi da kilabin za a iya kafa kujerar jayayya a ce annabi ya zauna a wannan wani banza ya zai zauna a ɗaya zai yiwu to ba zai yiwu ba to in ko ba zai yiwu ba ka tabbatar cewa ba za a kafa wa shi bayan kujera ya zauna ba wani ya zai zauna ba zai yiwu ba saboda shi ne magajin shi sallallahu alaihi wasallam to يراه لبيب ai wannan ma duk wani mutum mai kwayar hankali yana ganin a ce wai a kafa kujeru guda biyu ko ba mukabala za a yi ba a ce wai ga kujeru guda biyu ne hankali ne zai sha baki za a yi a ce kwarai kuwa da waye da waye a ce manzo Allah ne da kuma wa. a cikin ce manzo Allah ne to ɗayar tawaye so na ka kujera ɗaya ake sawa yarahu labibu mai kwayar hankali yana ganin a kafa kujeru biyu غير عين yana yana aiki العين wannan tsantsan makanta ne kawai Eh, wannan jahilci ne baki wanda yake haifar da makanta jadi ne mai kauri wanda yake haifar da makanta ba yadda za a yi mai ido a ce annabi ya zo ya ɗauko kujeru biyu in ka ga annabi kujera ɗaya kawai za ka kawo Eh, ba wanda ya kamata ya zauna a kujera da annaba zo sallallahu alaihi wa sallam أيا ناس saboda haka in dai ba zai yiwu a kafa kujeru guda biyu na tarayya ba annabi ya faɗa wani ya faɗa to ni ma ba zai yiwu a kafa kujeru biyu na tarayya shibrani ya faɗa sannan wani ma ya faɗa sai ce to a yana su ya ku jama'an musulmi خلوا الهزل musamman 'yan ɗariƙan tijjaniya musamman a cikinsu 'yan faiza ibrahimiyya Ni خلوا الهزل ku bar wargi ku وقوا bar wargi mutum baligi mai hankali lafiyayye amma ce ba ya sallah mutum mai hankali baligi lafiyayye a ce cikin ramadan yana cin abinci mutum baligi mai hankali lafiyayye a ce baya karatu mutum baligi mai hankali lafiyayye a ce baya wazifa baya lazumi baya zikin juma yana zagin iyayensa yana zagin masu daraja shi ne ce kallon hazla wannan wani ne kuma shi kawai bashi duk wani zance da za a ce wani wata hanya ce ta sanin Allah in an bi ta za a daina sallah in an bi ta za a iya shan giya in an bi ta za a iya lalata in an bi ta za a iya saban Allah ba komai bane wannan duka hazmi ne hallul hazla to ce ku bar wani wannan zancen banza ke hallul hazla ku bar wani waqafu muhammadan وقل محمدا
ku bar wannan hanyar ta sakarci da lalata ku ba nan muhammadu shehu tijani shi yake bi nuna kuma shi nake bi fa in hada an nahjar rasuli fa innani ala nahjihi ma ishtu fa hawa habibi asira garani la azal mutayyaman wa an nahj khairul khalqi لست أهيد إذا سار خير الناس سرت وراءه وإن هل يوما المصير بعيد so da ka ba yadda za a yi a ce annabi ya buri ni in biyo wani wuri ba haɓar ba haɓar ba haɓar ba ba shi wuri ba so da ka manzan da sallallahu alaihi wa sallama a ba shi wuri shi ne hanya wadda manzala sallallahu shi ne tabaikin da duk wanda ya bi shi ya jira akwai inda yake cewa idan kun tambaye ni wane ne hanyata wane ne shugabana kafin ku rufe baki zan ce rasulu bai manzala sallallahu alaihi shi ne mazhabata manzala sallallahu alaihi shi ne dariƙata manzala suna sanar shi ne imamu maliku na shi ne imamu ash'ari na shi ne shehu tijjani na ni ba na ganin imam malik ba na ganin imamu ash'ari ba na ganin imamu tijjani ni ina ganin muhammadu rasulullahi huwa kullu min kullu sallallahu alaihi wasallam saboda haka a yana su ya ku mutane musulmi baki daya musamman yan dalila musamman yan faida khallul hazla ku bar wargi ku dinga yin wani abu daban waqtu muhammadan ku bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa illa idan kuwa kuka ci gaba da yin abin da kuka ga dama تروني za ku gani الدهر matuƙar zamani har a kiyama جد برائي ina cewa kun san ni ne kuma ina kokari matuƙar kokari in muku bara in ce ban san ku ba duk mutumin da na ce ga abin da za a yi shi shi ga abin da zai yi, ranar alkiyama kai ce a sani tun a duniya Allahumma inni bari'un ilayka mimma sana'a haula Allah na kubuta zuwa gare ka daga abin da waɗannan mutane ke aikatawa su saba wa Allah su saba manzo Allah su ce haila su saba wa Allah su saba manzo Allah su ce jarraba su saba wa Allah su saba manzo Allah su ce halali su saba wa Allah su saba manzo Allah su ce hakika insha Allahumma inni bari'un ilayka mimma sana haula ba a ce dan ka zama almajirin shi ba ba za ka yi zanibi ba ko ba za ka yi amma kar ka mai da zanibi shine faidaka kamar yadda mutane suke har kungiya suke ai kungiya wannan zunubin ko wannan tafiya wannan shi ne tarki duk wanda ba haka yake ba kowane shi bai san Allah ba saboda haka wannan duka sunan shi hazudu wani wani shi ne shi duk ku bar wannan idan ko ba ku bari ba sarauni dara za ku gani matuƙar zamani jadda bara'i ina matuƙar ƙoƙarin yi muku bara'a ni ban san ku ba eh ku kun ce kun san na amma ni ban san ku ba saboda ni a masallaci ake haɗuwa da ni a wurin wajiba ake haɗuwa da ni a wurin karatu ake haɗuwa da ni ku kuma duk ba fa ne kuma inda kuke zuwa ni ba na zuwa wurin to Muhammadu abin yabo sama da ƙasa
khairul alamin shi ne biyayyen talibai Muhammadu shi ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam rasulun manzo ne aminu abintacce dusan ma'abocin haske ya kadu sana barkihi ya zamu bil afta
wasana'i hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kusan ya tafata ido in ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam in baka haɗu ba hasken sai ya gudu daga garinka yasa za ka yi kada ɗan waje ka gan shi ba ka gan shi ba ya zo tausayin ka ake ji ba yadda za ka yi wurdi ka yi salati bai zo ba zai zo amma ba ka da ƙarfi ba ka haɗu ba ƙarya ta ma yawa magulmaci da ka bar gulma ka bar ƙirgumi ka bar munafunci ka bar ƙarya ka sa ibada a gaba sai ruhin kai ƙarfi da zikiri da salati da ya zo sai ka gan shi sau da aka tausayin ka ake yi ƙarya ta raunata idanka gulma ta raunata zuciyarka munafunci da tsegumi sun raunata ruhinka idan ba ƙarfi zuciyar ba ƙarfi ruhin ma ba ƙarfi kuma shi kuma ƙarfi ne da shi ya kadu sana barkihi ya zahabu bil afta tanawwartuhu hatta tahayyartu إنما جلال رسول الله خير الدنيا تكابها saboda haka komai nashi ne karfi akwai wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa annabi salati annabi ya ce zo kawo bakin nan da mun salati in tumbance shi sai ya ji kunya yayi haka sai annabi ya janyo shi da ya tumbanci kuma tansa har ya mutu bai daina kamshi ba sun ban da shi kuwa da ya rasu kuma aka binne shi duk wanda ya ji kamar suka ji kamshi na tashi to kamshin annabin kenan bai da goma balle hakin shi so da ka idan kana so ka gan shi to ka fita daga layin mutanen wannan zamani zagin mutane da karfi da sharri da kage da kayyace kayyace da gulma da munafunci sannan an bari wazibar ma ba a yi ana dogaro da hidimar wasu shehunai ai na zauna gaban shehunai ka san hujja ɗan gari ka suke ni almajirin wane ba ya wajiba ba ba komai sai ta cutan masu wajiba wani shi almajirin wane ya ɗauka ranar kiyama wane zai tsaya mai a kan almajiran shehu ne ran da shehu ne zai bayyana ba wanda zai iya tsayawa in an cuci almajiran shi babu ranar oga kwata-kwata zai zo saboda haka a kiyaye cutar da ƙananan miskinai ka ga yaro karami kawai kai ta cutar shi saboda bai da gata bai da komai kana takama wai kai almajirin malami kai saboda haka kana da damar da za ka iya cutar da kowa bismillah ka ci gaba da cutar da mutane manzo Allah da ya ga wa shauki da ka ga almajirin ka ci daina cuta ta yace ta ina yace in dai ya cuci dai ni aka cuta Allah ya ce na'am zusan manzo Allah ma abocin haske ne wasana'i da kuma ɗaukaka.
fasihun Manzo Allah mai tsananin fasaha ne ya iya magana.
baligun Manzo Allah mai tsananin balaga ne mai isa matuƙa.
laisa yantiqu anha Bai taɓa yin magana daga son zuciya ba ma yin duk wani hawa.
balil wahyi Bal wahayi in wa illa wahayi yuha.
والتنزيل Wattan zil wahayi sama'i. Kaji ko bal wahayi duk magana da manzo Allah zai wahayi ake masa. Wattan zil da saukar aya. Wahayi sama'i wahayi sai mala'ika ya sauko daga sama ya zo ya gaya mai sannan ke magana.
Mm.
so da aka kaga manzan da duk motsinsa Allah ne yake ce masa gari gari
alaikum
alaikum shi ya ce ina yi muku wasiya Ya.
ya ku jama'ar musulmi musamman yan dariƙa musamman yan faida bihamdillahi ku rike igiyar Allah shine alqur'ani wasiqan lil abdi wanda wannan bawa Barham Abdullahi shi ma ita yake ku rike alqur'ani ni ma shi na rike فنهجي نار الذكرى duk tafarkin da ya saba wa hanyar alqur'ani نهج شقائي to hanyar ya ce ba hanyar tsira bai Mm.
duk hanyar da ta saba hanyar hanyar qur'ani to hanyar tsiyacewa ne ba hanyar kubuta ba ne
wa in kunta na aljan wa in kunta idan kuwa kai ne sauraro ka ce a kaji ba in biji abin da suke wannan karatun hal alzalwul junaji muhammadin yanzu kaji ya ce a yana su hannun hazra wakfu muhammadan wa illa tarwar gara jidda bara'i alaikum bi hablillahi lil abdu wasitan fanadi na wuz dhikra na hajji shaqai kaji magana mai kyau amma sai dai yan bid'a ne me bid'a suna da rika tijaniya da rika tijaniya bid'a ne sai shi wace to naji fa in kunta idan har kai magana da ni ka tambaye ni ka ce alzalwurdu to yanzu kai da kace an yi alqur'ani wannan wurdin na tijaniya naji muhammadin shi ma duka hanyar annabi muhammadu ne
aqulu na'am yace kafin ka rufe baki zan ce na'am wirdi kwarai kuwa wurdi kaga wannan wurdin na wani lazimi da wajiba da zikirin juma'a linayli sama'i muna karanta shi ne domin samun tsarkin zuciya domin samun tsarkin zuciya kaga wannan ana magana da waɗanda ba ɗan dalila ba kuma ana magana da ɗan dalila yanzu wanda ba ɗan dalila ba ya ji ana bayani ya ce ah to kaji sun ce aiki alƙur'ani da sunna to yanzu wannan dalilan nan da suke yi ai bid'a ce to ita ma zo hanyar annabi ce ce wace kwarai kuwa hanyar ta ce ai ba wani abu ne illa tafiru sun mahallilu wasallu alal muhtari war al majani'a ba na abu ne da yake kun istighfari ku salati ku hailala sannan ku rika zuwa masallaci yin sallah a jami'i shi kadai ne dalili to wannan ba hanyar annabi Muhammad bane to sai kuma da kake dariƙar ƙalubalenka shehu ya ce hawardi wannan wurin namu na labi ne ga wazifa da zikirin juma'a ne dai ne sabai muna yin shi ne don gyaran zuciya don allah ɗan uwana zuciyarka ta gyaru ka daina zagin mutane ka daina gulma ka daina ƙallafi ka daina cuwa-cuwa ka daina fuwan nayi ka gani saboda ka dariƙa ba sanin wasu bane da yawan mu a yau wannan zamanin na san shi ruwa ne ai mun taɓa cin abinci da shi ruwa ne ai shi ruwa ne ya bani kaza ai ma ina da ijaza ya kaddamar da ni Ai, duk wannan abun an shi gaban Allah ba zai kuta da kai ba ana yi ne lilaini safari mahaifiyarka ta ce madalla da na haihuwa ne ta ban haifi ya'yan ko ɗaya ba sai shi kadai ya ishe ni to ɗarika ta yi baban ka ce wallahi da ban haihu ba sai wani shi kadai ya ishe ni makwabta su ce kan a yi mu madalla da Allah ya sa a anguwan nan aka haihuwa ne abokanka su ce kan a yi mu ba dan wani ba da mun halaka ai zaman mu da wani ya amfane mu wannan ba shi ne dalila amma ba kana wurin dalila uwar ta ce Allah wadaranta baban ya ce Allah ya tsine makwabta kullum suna cin abokai da kado suna gayin gayin ga mugun ne na to ga mugun ne na to ku yi hankali da aljihu ku to ina da yi nan so da aka yan uwa da yi da ana yi ne don gyaran zuciya manzo Allah na ja mana sallallahu alaihi wasallam ala wa inna bil jasadi mudda idza salahat ko idza salahat salaha al jasadu kulluhu وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب to wannan kalbin ita ake gyara in kana gari ka kai ta kokarin training yadda za ka bar kariya ka bar gulma ka bar hasara ka bar girman kai ka bar munafunci ka bar keta ka dage azumi litinin alhamis na bulbuli cikin dare karancin magana karancin cutar jama'a ya biya duk wanda ya cuce ka ka yaje amma kar ka cuci kowa wannan shi ne amfanin gari amma ba kawai ka zama mutum banza ba ka cuci mutane kawai ka dinga wani shi wanda kana ba su hadiya wai su tsaya maka shi kenan ka ci gaba da cuta za ka cuci wanda ba abin da za su tsaya maka kai shi wallahi akwai mutane da in ka taba wallahi ba wanda zai tsaya maka saboda in wurin da kake tunanin wai za a tsaya ma sun fi ka ƙarfi a wurin in an je wurin a duniya ne ba su da gata amma in an je wurin waɗancan ɗin sun fi ka ƙarfi a wurin sau da ka yi hankali sosai ومن يرجو ai ba wani abu bane wurin tijjaniya إلا الذكر لله sai ambato ga Allah وحده shi kadai la ilaha illallah muhammadur rasulullah
تصلي على المختال bayan nan kuma sai salati ga annabi abin zabi خير ورائي wanda shine fiyayyen tarikai baki daya
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فما فيه ذكر الشيخ أو ذكر غيره أو ذكر شاعر العين دواعي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وإلهكم لا تنكر عن جهالة بفقر وعدوان وعين جفاء الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فقد بلغ الهدي وأتى أمانة على هدره الهدون شهود جائع الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولنا مقالة بقبر نبينا وكف الذي يقوه دنا مراء الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثواب جليل أو حقير فما لنا سوى فضله لنا سبها مساء الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رب جبريل العين فسكتا على سنة الهدي قلوب هؤلاء أهلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا يبتلين الله بالزيد والهوى نعيش على الغيباء ليوم لقاء الله لا إله إلا الله لا
وما فيه ذكر الشيخ to kana ji ko kai dan uwa musulmi ka ji muna cewa alaikum bi hablillahi lil abdi wasiqan fanadu yunawi zikra na bi shaqai cewa a rike igiyar Allah ita ce alqur'ani shi tijani shi ita ya rike ni ma kuma ita ya rike duk hanyar da ta saba alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to hanyar ma'abota kiyaci to da kan wannan sun ga ya ce to to yanzu wannan wurin na ku na tijjaniya shi ma duk hanyar annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam sai na ce da kai kwarai kuwa wannan wurin muna yin sa ne domin neman lafiyar zuciya ka san duk mutum yana da jiki yana da zuciya a jiki za ka ga mutum wataƙila baƙi ne amma saboda yawan wanka da sabulu sai ka ga fara haske yana wanka da sabulu yana kuma shafa wani irin mai mai kamshi mai canza launi ana nan ana nan kuma sannan yana cin abinci mai kyau mai gina jiki ha yanzu irin bakajen da ke turai iri ɗaya da mu ba ka yi fatar su me yasa abinci da sabulu da mai shafawa ko ba haka bane ai ma dukan mu bakaje ne ko to akwai wani jikin kuma shi ne zuciya shi wannan jikin sabulu bai shiga wurin man shafa ma bai zuwa eh sannan abinci mai gina jiki shi ma bai zuwa wurin istighfari da salati da la ilaha illallah su ke zuwa wurin idan kana wanka da sabulu mai kyau kana shafa mai mai kamshi mai kyau mai canza launi kana cin abinci mai gina jiki yanzu yanzu za ka yi fresh za ka yi kyau sai a ce ya yi bleaching ko to idan kana istighfari kana salati kana la ilaha illallah malaiku sai sun ga ganin kyakkyawa eh a nan muna ganin ka mummuna ka nemi aure sun fi ashirin sun fi yadda Allah hana dan ne malaiku ba mata ne kawai amma da kin ka aure su an wuce wuri saboda su matan mutane jiki suke kallo su kuma mala'iku suna kallon can ciki tsoraka wannan gari kan muna yi dan gyaran can ciki din an gane mu shi ne shi wace wurdi ne na yi da safari muna karanta wannan wurdi ne domin gyaran wato zuciya fama shi ne zikirin shayi a cikin wurin tijjaniya ba shi ne babu ambatan shehu tijjani ko da kaga waɗansu mutane suna yi to ba cikin rukunan ɗariƙan mu bane su suka sa kansu wannan wani abu ne nasu amma abin da yake rukuni na shi ɗariƙan mu istighfari salati hayyala shi ne kawai duk abin da ba wannan ba to ƙari ne wani ne ya kawo wani abu amma ɗariƙan mu babu ambatan shehu tijjani ambatan Allah ne da salatin manzon Allah kuma babu ambatan wani shehu tijani kamar ni. Yana tunda in an ambaci shehu tijani, ai za a ambaci inyas ko? To babu inyas. In ka ga ce inyas wannan shauki ne, amma ba wuri ji ba Ba cikin rukunin wajen gari ka bai. Kauna ce abin da ne musu ne nake birgin su. Da an faɗi suna zai ƙarshe ke inyas. amma ba wai rukunin wurdin ba ne a na birge su na gyara zuciyarsu wal ba'idu kama da mutum ya zo tsakaninsa da annabi wurin shekara dubu da wani abu amma na koya mai kaunar annabi ji ke kamar gashi da annabi to ka ji dalili amma ba an batar shi ofisiyal ba an batona a cikin wurin ɗari ba قولي ka ga wurin nan nawa na ɗariƙar tijaniya نعم عين دوائي shi ne ainihin maganin cutar zuciya لداء العبد ga dukkan cututtukan bawa girman kai hasada munafunci da ke ta wannan wurin shi ne zai gyara ta
رويلكم ya ku munkirai masu jayayya wanda suke suka dariƙa don Allah ku bi a hankali ruwai da kuma ku bi sannu sannu ku daina kafirtawa domin biri ku ce kafiri mushirki ya ce ruwai da kuma ku bi sannu sannu kan kafirci ya koma yau ku bi a hankali لا لا تنكروا kar ku dinga yin musu da jayayya عن جهالة akan rashin sani لبغي saboda zalunci وعدوان da kuma shishigi وعين جفاء da ainihin tsantsan wauta tsantsan wauta mutum ya taho daga ƙauye ba abin da ya sani sun noma kawai ya zo birni ya haɗa wasu mutane sun nuna mai manyan wanda su ce kawai ya kama rayuwar su ka san ba ƙauye ba tunani duk wanda aka kwa zaga shi ma sai zaga kawai to har abun ma ya zo ma 'yan birnin ma suka saba amma asali 'yan ƙauye su suka aka koya wa amma ɗan birni akwai mutane da an ce zage su wani zage su riko ba kawai dama ya zo birni neman kuɗi ne da an ce zagiwa ne sai kunduma mara sai a bashi karin wani abu ha gobe ma sai a ce zagiwa ne sai dura a shan sai shi sai a bashi to da haka da shi ne shi ne ce ku bar wani ku bar wauta
الهادي annabi mai shiryar da halitta فقد بلغ hakika ya isar da sabon Allah وأدى أمانة kuma ya ƙi da amana ya ba da amana yadda take الهادون shiryayyun bayan Allah waliyai هذا حزوه waɗanda su ne shurubu buja'i taurarai masu haska tuffai نعم haza hazuwahu sun bi shi sau da kafa yanzu a ce cikin saƙon da annabi ya kawo cikin amanar da ya bamu amma ba istighfari a ciki duk saƙon nan da annabi ya kawo ba salati ga annabi a ciki duka saƙon nan da annabi ya kawo da amanar nan da ya kawo ba la ilaha illallah a ciki ba maganin kula da sallah ba girma ba iyaye a ciki to wai ne ya dari ba wannan ka ɗauka wannan hoto ne ko rafin canji a wuya ko maulidi ko shan rubutu ko sadakan uku da bakwai da arba'in a wannan aikin an ma wani musulmi ne kowa ma yana yi. wannan ba shi ake cewa dariƙa ba a dariƙa istighfarin salati la ilaha illallah wancan duka wasu abubuwa ne sifofi ne kawai da mutane wanda ya ga dama ya wanda bai ga dama ba kai amma ba dariƙa ba ne ware kuwa ba dariƙa ba ne da yawa mutane sun ɗauka wani ɗan ɗarika ne muƙaddami ne babba amma bai taɓa yin maulidi ba sai dai ya je maulidi shi maulidi a wurinsa kullum ake yi bai kullum sai wa Allah maulidi amma ba ya tara mutane kuma kai ba za ka sani ba so da ka ba wai a tara mutane a yi maulidi shi ne ɗarika ba ba shan rubutu ba ne ba ɗaura laya ba ne ba sai ka san akwai ammawa da yawa su ɗauka wannan shi ne ɗarika sai a samu ƙasaitaccen ɗan tsubu sai a ce wai ɗan ɗarika Allah har da bokaye ba sai a ce wai ɗan ɗarika saboda wawayen mutane da saura wasu an zuga su an nuna musu duk wani ɗan tsubu ɗan ɗarika su kuma ɗan tsubun da zai gano sai su manna wajen iyar Allah duk wani ɗakin tsubu sai ka ga wajen iyar samu to sai wanda ba su sani ba ya suke ɗauka kamar amma ba haka ba ne wanda kullum ya sallar asubahi zai zauna ya ce Allahumma inni wa ibn aka qarraba ilayka bi ayati wirdil ladhi wirdil sabai alladhi fi tariqati tijaniyya imtisalan li amri Allah wa sunnati rasulillah وابتداء لكل المقتول فيه أن أباك التجاري أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يقوم يصلاتي هاي لنا ونشيل ذلك da yamma bayan asar ya ƙare yi da magarba ya zo a yi sallah a yi nafila a shimfiɗa dagira a zo a yi wazifa bayan an idar a sallar isha'i a gaggaita ya tafi gida ya ci tuwo ya bacci wannan shi ake cewa ɗan ɗariƙa amma mafi yawanci irin wannan masu wannan hayaniyar waɗanda mutane ke gani a gari ina wani su da wani lazo shagun ma ɗaura shi ke a hannu kan kwalliyar su ko ja ba ta yi to da a shiga hankali ga shi shi yana mana bayani fama fi zikiru shaidi au zikiru gairi kullu dini da'il abdi ainu dawali ruwan da kuma la tunkiru an jahalatu li baghin wa udwani wa ainu jahali to da haka manzo Allah ya isar da sako ya ba da amana shiryayyun waliyai bayan Allah waɗanda suke taurari masu haska duhu sun bi sawun sa sau da kafa wannan ayyukan nan wadannan duka aikin annabi sallallahu alaihi wasallam wai har yanzu mun mu ba kamo shi sai da Aisha da ta tashi da wani da kai ka annabi cewa ta yi bai taɓa shigowa gida ba da zikiri ba bai taɓa fita ba da zikiri ba har yanzu ɗari ka sun kai wuri lokaci lokaci wani ke shiga kullum akwai zikirin shiga ban ɗaki akwai zikirin bacci akwai zikirin mafarki akwai zikirin sabon aure akwai zikirin kusantar iyali akwai zikirin sabon kaya akwai zikirin bakin ciki akwai zikirin farin ciki akwai zikirin haɗuwa da masoya in ka ga masoya akwai wani zikiri da ake akwai zikirin maki an ka hango su akwai wani zikiri da ake yi yaushe muka kai wani muhayyau mun ba wani yamma kawai muke ba sai muka kai ba da muke wani ba saboda haka yanzu a ce saƙon da annabi ya zo da shi duka ba istighfari ba salati ba haidar saƙo ya tafi kenan na wala alamu wala alamu duk wanda ka ji daga sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina waliyai ubadu zuhadu sufiya duk wanda ka ya zama babba qadatu waɗanda suka zama jagorori bi qasmi nabiyina ba su zama manya ba sai da suka bi manzan Allah annabi ba wani mutum da ya taɓa zama babba sai bai bi annabi a baya sai bai bi manzan Allah sau da kafa لا صار خير الناس سرت وراءه وإن هل يوما فالمسير بعيد دك من ينبغي أن من عندما سكري سودا كفا لتكفو سودا هذا كيما إنا باك شاورا كما جماعة المسلمين إنا باك شاورا لتكفو كما كبساو الذي يكفوه وأن سكبا أنه كولا سنة ينتهيك هكذا من الدليل إن دي سنبا أنه كما بيسي دون مرائي idan Allah kana musu da su kana kafarta su sawa'un duk ɗaya ne mutum yana ɗariƙa ko ba ya ɗariƙa in dai ya bi annabi sawa'un duk ɗaya ne jalilun wannan mutum da yake bin annabi babba ne aw hakirun ko ko ba kowa ba ne fama duk lana ɗaya ne ubansa shehu ne ko kakansa shehu ne ko babansa malami ne ko babansa in dai ya bi annabi sawa'un duk ɗaya ne mutumin nan jalilun mai girma ne ɗan manya ne an haƙi ko ko ɗan manoma ne ɗan makiyaya ne iyayensa jahilai ne in dai ya ba annabi ya sami ilimi shi mu ci bishi ni na ce ka bishi
fama lana mu dai ba mu da wani abu wato ba mu da wani abun bi siwa qafwihi in ba sawun annabi ba daren
daran matuƙar zamani sabaha masa'i safa da maraici safa da yamma mu ba mu da wani abun bi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ya rabu wannan kamar shiwo yana kalubalantar mu ne muna so mu mai da ɗarika dole in ba wanda ubansa ya zama shehu ba to ba za a bi shi ba bayan ba za a bi shi ba kuma za a riƙa yi mai ƙarya da sharri da ƙage sai shehu ce ku bar wannan sawa'un jalilu aw hakiyu fama da nasuwa kafuyi daharan sabaha masai
a ya rabba jibril al-amin kullum ina faɗin wannan saboda matasan ɗarika su yi himma kar su rinka tunanin cewa an yanzu yan ɗarika in ba ubanka wani bane ba za ka zama kowa ba ni ina ga ku ku yi himma kawai wallahi za ku zama wasu nan kawai ku cire wannan tunanin a zuciyar wanda suke mai da abun haka Allah zai magana musu duk wanda ya kokari a ɗarika yi karatu sosai ya ji tsoron Allah in Allah ya da zai zama jagora a ciki ko ubansa wani ne ko ubansa ba wani bane ku ne ku dage kawai ku ci gaba da himma za ku gani kuma lokacin zai yi na أيا رب جبريل العليم ya ubangijin mala'ika jibrilu amintaccen ubangiji مثبتا ka tabbatar da قلوب أولئك zuciyoyin waɗannan almajirai nawa
على سنة الهادي a bisa sunnar annabi mai shirya ta halitta to ولا yanzu a ce ba za mu so shehu ba ka ji ba muna zaune haka kawai ke mana addu'a a ya rabba jibrilan ayi fasabbitan ala sunnati alhaji quluba ulai haka kawai ba muna cikin shashancin mu yana kiran ubangiji yana roƙon shi ya ubangijin mala'ika jibril wanda jibrilin nan amintacce ne Allah ina roƙonka zukatan waɗannan almajiran nawa ka tabbatar da su akan sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam mun gode shi Hmm.
ولا يبتلين الله ya Allah kada ka jarrabe mu da بالزيت karkacewa ولا هوى da kuma bin san zuciya نعيش Allah ka bari mu rayu على a bisa البيضاء hanya wadda take fara son يوم har لقاء zuwa ranar alkiyama ranar gamuwa da Allah manzon Allah na ta tarattukum alal bayda alakiya lailaha kana hariha la yazibu anha illa haiku na bar ku kan hanya fara son daranta kamar ranar da ba wanda zai halaka ko ba wanda zai karkata ba wanda zai sauka a kanta sai dai halakacci to shi ne shi ne ce to Allah ka bari mu rayu akan wannan hanya da annabi ya mu آمين اشر الدين bawan addini ولا يكون Allah kada ka bari ya zama ألزم shi هفنا ne rabon masoyinmu بل اللب bari dai Allah ka ba su kwaya حب اللب kwayan kwaya على آبائي domin tsantsan baiwa Allah kada ka bari almajira su dinga cin bawan addini bawan addini shine shari'a kwayan addini shine ɗariƙa kwayan kwayan addini shine hakika bawan tauhidi la ilaha illa huwa kwayan tauhidi la ilaha illa anta kwayan kwayan tauhidi la ilaha illa ana
طيفه ɗaihuhu tunanin manzon Allah سواء ya ziyarce ni وهنا tsakiyar dare وكدت sai da na kusa لحبه saboda soyayyar da nake wa Muhammadun Rasulullahi
أطير kaɗan ya rage in tashi kamar tsuntsu da اشتياقا fuffiken ƙauna والكرام بلاء bala'i kaunar annabu bala'i ne kaji ko wal garamu dama a larabci al garamu huwal bala'ul mulazi shine garamu shine zaka da qur'ani inna azaba kana garama hada malam azabar jahannama ba kana garama kada garama wato ba kakkautawa shi ne cewar garamu bala'i eh rigar manzo Allah bala'i ne mu ko muka ce ka shi ran kai ma bala'i ne to
وكل وليلة wa kullun duk wani wanda ka gani ko malami ko sarki ko mai kuɗi ko jahili وليلاه yana da laila yana da wanda yake so duk wanda ka gani ko sarki ko mai kudi ko malami ko jahili ko talaka in dai namiji ne baligi ko mace ce baliga to tana da wani abu da take so ba wanda za ka same shi haka kawai ba abin da yake so ko ce a shi ba mahaukaci ne a haka kawai ai dole ko da kaga yana son kuɗi ko yana son mulki ko yana son jama'a ko yana son ilimi ko yana son farin jini ko yana son wani abu ko yana son walitaka ko yana son karama ya dinga taka ruwa ko ya dinga tayi sama ka ji ko kowa yana da laila akwai abin da yake so kowa da gani kowa ilimin shi Mm.
وبرهام amma ka ga barhama abdullahi
مبتلى shi kuwa Allah ya jarabce shi ne لأحمد da annaba Ahmadu Bishara Isa
khairin nasi fiyayyen mutane aini bahari ainihin kwarjini na halar ubangiji kowa yana da abin da yake so amma ni Allah ya garabce ni annabi da yake so
wa min hasadin saboda hasadan malamai daru alayya suka yi zalunci a kaina wa innani amma cewa ne duk da haka ubarrizu akrani na zarcewa dukkan abokaina awana sibai tun a shekarun ƙuruciya ba wani abokina da yake cewa ya taɓa haka kafa ɗaya babu shi sai dai karya amma muka haɗe ido da shi zai so kai duk abokina wanda ka san mun tashi tare mun yi rayuwa bai isa ya ce wai ni da kai haka muke sai dai ce eh na sani kana gaba ina biyar da ka eh na tuna ma abu kaza sai ka koya mu eh na tuna ma abu kaza sai ka rubuta mu na tuna ma abu kaza ba dan kai ba da ban san shi ba shehu ya ce to dukkan tsare kuna na zarce su ba wai yau ba tun a shekarun ƙuruciya a wane ke bayi a shekarun ƙuruciya ba ni da aboki duka abokai na almajirai na ne
fathi buɗi na na wani taka wa qattama hakika ya cika cif cif
inda mahadi tun ina cikin ganin goro tun babata tana koya ni nake wali maktuhun alai
jami'ul jalil gaibi dukkan mazajen ɓoye abdalu nukaba'u nujaba'u ahayaru mafatihul kunuzi rijalu alamin anfasi rijalu ainihin takin wa zawai rijalu tatin asfal rijalu ma'i rijalu gaibi ta haka kabari dukkan su suna ƙarƙashin hukunci na ne ni ke cewa a yi a yi ni ke cewa a bari a bari Eh, ba wani kuduri ko wani fardi ko wani gausi ba ce ni nake ba shi umarni eh ni nake cewa ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza Eh, kuma na riga na zama wali tun baba ta tana koya ni kakka dauka sai da na girma ne na zama a tun ina zanin gobe nake azumin ramadan Hmm, wa qad anat wa qad anat jami'u rijalul ghaibi dukkan mazajen ɓoye mazajen walita mazajen Allah mazajen halara wa kan alal hakika duk sun sun kuya ta'ata qada'i a ƙarƙashin hukunci na wa ma qata'u kai bari in gaya ma wata magana kai kai ka ji da kyau kai kai masu yi ne kai murna sosai eh, ka ce iyan idan kai maki ne ka zumbura baki in ka zumbura baki ka kumbura in ka kumbura ka fashe to
wa ma qata'u ba a yanke ba fadfadan dazuzzuka da samu da faƙaƙe fi sharqi gabas da yamma fisharki daga gabas wal garbi da kuma yamma ila makkah zuwa kaba ɗakin Allah da ke makka illa li shammi shabai daidai don a shari kamshi na babban magana wato wannan magana wanda bai san ta ba sai da yana so ya nuna ma shi ne magajin annabi Adubu, ai a baya ya gaya maka can wani wuri yana ce maka muradu hajijin bakhirati jari'im jinanun wa azwajun min al-hul wal khawal wa hasbi ala shay'an ra'ahu Muhammad wa anzil ardan kana biya wa zayyin ko yace duk alhazai in kaga sun ba da kuɗi an ba su biza sun je an buga musu a biza passport sun hau jirgi za su je maka ka san bukatar su ya ce jinanin wa azwaju aljanna suke so da yan mata hurun ne min alhuri na da yan mata wal khawal da kuma hadamai yara jilmanin mukhalladuna wa hasbi amani ya ishe ni in na je maka bana bana bukatar sakamako wai a kai ni aljanna a bani yan mata wa hasbi a rashe a ra'ahu muhammad ni sakamako na kawai in je maka in ga wani katon dutse a ce annabi ya taɓa ganin shi nuna koya mai kawai in ga wata hanya mai rairayi a ce ai ya taɓa ganin in bi ta ina kuka ina ɗiban ƙasa ina shafawa wannan ya ishe ni saboda haka masu hankali suna zuwa ne don su shaƙo ƙamshin annabi to a yau wannan ƙamshin a jikina ake jin shi
ولله wai dan ne ba zan faɗa haka ba وعيني alhali madubina اليوم a yau din nan عين shi محمد ne madubin annabi Muhammad in سره ka duba madubina shi za ka gani a ciki wannan magana ma tana da ma'ana don mutane suna da rikici wallahi suna da rikici wato abin da yasa ya kawo wannan hakikani na a yau hakikar kujera ta da nake kai a yau kana ji ko hakikar gadon da nake kai a yau gadon annabi Muhammad saboda hadisi ne al'ulama warasatul anbiya malamai magadan annabawa ne. akwai annabi akwai waliyin da annabi adam ya gada wani annabi nuhu ya gada wani annabi idris ya gada wani annabi ibrahim ya gada wani annabi musa ya gada wani annabi isa ya gada wani annabi dawud ya gada wani annabi suleiman ya gada alani bin alaihi salatu wassalam yace to ni annabi muhammadu na gada shi ne ma'anar ainihin wa ainihin yau ma ainihin wa sirruhu asirin manzon Allah yana su في هيكلي a cikin jikina وروائي da kuma fuska ta kalla da kyau in kana gani da kyau ka kalli zaki na ka kalli fuska ta za ka ji numfashin kai na nema ya ɗauki da ya dawo ka sa abin da zuciyar kala ta ce ka annahu Allah kuwa ko ba ka bane a to sai ke nan magana ta gane ko ni وأهل زماني wa'adu zamani kaga mutanen zamani na kullum baki ɗayansu فهذا sun rabauta راكيا da hauhawa سوى wato duk wani ya haɗa zamani da ni to ya samu ci gaba a fadar Allah سوى من
sai dai wanda على نهجي ya soki tafarki na أسير هوائي ya zama ribataccen son zuciya ba wanda zai soki hanya ta sai wanda ke bin son zuciya
نعم
لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله وما قلته شبها النبات وعليدا سنا وهبت جميع الفائز فينا ولائي الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله وكيل القول دون الله عزيم وإنه بفيد ينال الدين رفع لوائي الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله ومن شاء يأتيه وإلى مماته ومن شاء ناواه كآل شمائي الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله ومن رام إرفان لنور إلهنا أبى الله أن يغفر رغم إلهي فألقي في المغيب تعالى أنوفمنا يرى الشرك والتقليد على إلهي الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله
وإنهم يولون أدبارها للآباء أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله لا يقومون قيما ليل الخادم وإنهم تكرس بالمقدار قبل الماء أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله أن لا يخشى على دار الآمين قديمه مكائد أبناء للآل فقار أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله وقد استخلف الأقوام مكرا من الوادي وخطوا كتابا قبلا تبعيد يا أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله وجاءوا ببدر خير هو رجالهم وباءوا بالإنفاق هو وبائي وهل معنى علمائي وعفاد بيتي بمكة يوم الفرح واغتاب غائر أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله الله وعلم أنه نشر الدين أنا دائما بكل بلاد الله دون فقائل صلاة وتسليم عليه بقدره وآل وأصحابه وآل ولاء أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله
وما قلته wato wannan maganar da nake faɗi ba kar a ɗauka kawai wani majzuri ne ni ko na yi maye ko kuma ana ɗauka kamar irin halayen nan ne na masu jazaba jazaban nan ba wannan ba shaɗa ban faɗi maganar don cika baki ba ودواء ba da'awa ba ce wadda take fitowa daga faɗin baki ba ba ba da'awa ba ce mai faɗi وهبت ni ne wanda na bawa جميع الفائزين dukkan rabautattu ولائي zubin tata duk wanda ka ya rabauta a zamani na ni na kuɗa da shi har ya rabauta duk wanda ka ya zama wani a zamani na har ka ya zama rabautacci to ni ne na kula da shi kulawa ta da tarbiyyar da ne masa sai ya zama haka
ولي da albarkaci na ne يرفع الدور العظيم wato aka ɗauke zaluncin nan mai girma ko ake ɗauke zaluncin nan mai girma shine mulkin mallakar turawa turawan mulkin mallaka ko kuma sarauta wato a, sarakunanmu na ƙasanmu na hausa ko kuma a ce ma afirka gaba da a lokacin sarakuna azzalumai to sai aka kawo aka ɗauke wannan da turawa turawa kuma suka zo suna zalunci su ma duka sai ana ɗauke wannan zaluncin nasu baki ɗaya kowa ya samu yanci duka wannan ya faru ne saboda ni
وإنه domin cewa lamarin yadda yake بفيدي da wannan faidar tawa ne الدين addinin musulunci ينال yake samu رفع لوائي ɗagawar tuta wannan addini da ka gani yana samun ɗagawar tuta saboda failata inda ba don failata ba da tutar addini ya ya samu ƙasa
ومن شاء duk wanda iga dama ياتيه ya zo shi Ibrahim Kaula Abdullah قبيل مماته tun kafin rasuwarsa
ومن شاء wanda kuma ya ga dama to نعمه ya gaba da shi ya ƙi shi كأهل ya شقاء iya ce kamar yadda ma abokan tsiya suka tsiya ce
ومن matuƙar musulunci na nan to ɗariƙa tana matuƙar kaga ɗariƙa tana nan to faila tana matuƙar kaga faila tana nan to shi Ibrahim yana to za ka koya yanzu lokacin ka bai koyi ba ka je masa kawai kar ka ce "Ai, baya nan me yace na nan muna man kada ta ni awwalan wa akhiran ya akhiran ya awwalan duk ɗaya ne kawai da wanda ya je shekaran jiya da wanda ya je jiya da wanda ya zo da wanda zai zo gobe shi ne ce duka abin da ka bayar yana nan zan ba shi
ومن نام duk wanda ya nemi إطفاء ya fice لنور إلهنا ga hasken ubangiji da ke cikin wannan failar tamu أبى to الله Allah ya ki ya ce bai yadda ba أن يطفيه Allah ya ki ya fice wannan haske رغم إلائي a bisa turmuza hancin abokan gaba a bisa turmuza hancin makiyana
سأرجم da sannu zan turmuza أنوف من wato hancinan wanda يرى الشرك yake ganin wato haɗa Allah da wani shi ne daidai والتثليث ko kuma yake ukunta Allah yake cewa Allah uku ne أهل إلهي su ne ma'abota kiyayya da gaba kaga wannan dole ne samari su hattara shishigin nan da yara suke da sunan hakika din nan wallahi dole su yi hattara wanda bai hattara ba zai fada cikin a- a wannan an shirki wa tasbih mutum bai san ma'anan tarbiyya ba bai san ma'anan hakika ba bai san ma'anan dabba ba bai san fana'i ba kawai sai ya je ya zama wani katon mushriki kawai sai ya ce wai shi ma arifi ne shi yasa za ka rika gani suna ɗauko cross suna sawa wai don ya tabbatar maka in kana da hankali cewa ba a kan layin suke ba kaga nan yana maganar taflis ma'anar taflis shi ne wannan cross ne hukunta Allah me ya haɗa faida da cross me ya kawo wannan duka wanda an aka gaya maka ma ƙarshen zamani dan annabi Isa din ya bayyana ma hadin ma ya bayyana aka gaya maka abin da zai faru za ka yi mamaki da gani kana ɗauko cross kana sawa wani irin ka yake nema in ya zo amma da rashin bayan mustaƙimai tsayayyu malamai ba jahilai ba in an zo ne za a yi da jahili ka zo na ba ka karatu ka ce karatu ne jahili ne ka daina sallah ka zo wani katon ba ma guji ka ce kai kan hakika so samari duk wanda yake da hankali ya fita daga wannan layi ya ba Allah kawai a yana su khallul hadla waqtu muhammadan wa illa tarawid dara dikra wannan shi ne kawai kaga shi wani zasu ta haƙƙi ne in mun ga dama mu ba hanya daidai in mutum ya ga dama ya je shi wannan hanyar iskanci din in ya zo mutuwa ya gane kuran shi Allah ya kiyaye to بالله الدلال kaji ko yace me yace da سأرجم sanyin zan turmuza أنوف من hancin wanda يرى الشرك yake ganin tsafi shine daidai والتثليث da kuma hukunta Allah yake cewa Allah uku ne أهل إلهي ma'abota kiyayya da gaba da addinin musulunci بالله الدلال kamar an ce shehu da me za ka turna da hancin su ya ce da annabi mai shafi ƙasa. Da manzo Allah zan harbe su.
هدمت الذي Ka san dama ya ce annabi ne kibe shi kuma annabi ne garkuwar shi. In ka harbo da annabi zai kai. Sannan in zai harbe ka da annabi zai harbe ka in ko ya harbo da me za ka kai. Babu.
هدمت الذي Ni na rusa ginin waɗannan da قد أسسوه wato na rusa ginin da assasuhu makiyan musulunci suka gina ko makiyan ɗariƙa suka gina ko makiyan faila suka gina duk wannan ginin nasu na rusa shi وإنني ku sani cewa ni ba hama abdullahi لا يعد بنائي gini na layu haddu ba a rusa shi ma hakika turi بسر المقفى ba cika baki bane domin simintin da duwatsun da yashin da blocks ɗin da ruwan sunan shi almukaffa annabi abin kwaikwayon annabawa da shi na kwaba ne ginin wa zai iya rusa mukafa wani mutum so da ka ginin wanda ba ni ba na rubuce shi ni kuma gini na yana nan dara yasa abin mamaki mutum ya bar cikin gidan shi ba ya tafi wani wuri ka je wurin da zai rushe gobe ga wurin da mahabi ka tuni har abada gidan shi ba zai rushe saboda annabi ne mai gina رموني kuma abin da zai tabbatar maka da wannan a cikin gidan shi ba a ƙin kowa kaga na farko ba ƙin sahabbai kaunar alin baiti ko kai ka ce da ita ta halicci matan annabi sallallahu alaihi wasallam duka shi ba yana girmama su ya umarce mu da mu girmama su kai ba ma su ba duk abin da ya shafi itatuwa duwatsu za ka jina walwala ta la'aki ala duri wa dinan بقيت فأمليت الدموع فمن بكاتها هالة بالقلب من هاكة الشوك شو رأيك بكايتي har akwai halifar shi a cikin kudin alfahari ya ce ya taɓa yin aikin hajji da shi a wurin sa'ayi sai ga shi ibrahim yana sassafa ya tsaya ya yi shu ya ce kai in ba allah ba wa zai sa wannan gudu ya ce kai malam in ba allah ba wannan dattijan nan shugaban malamai kam shugaban wanda yake nan wannan in ba Allah ba zai tashi gudu sau da aka ce Ibrahim radiyallahu anhu kar a canza masa hanya hanyar sa hanyar manzo Allah رموني malamai sun jefe ni وما نالوا مرادا amma albishirin ka ba su samu biyan bukata وإنني cewa ni Barham Abdullahi
أمزق ni zan kike ta جموع إلهي dukkan jama'ar makiyana duk inda ka san wani makiyina in kana neman zaman lafiya ka kiyaye shi kawai ran da na tashi ke ka in kana wurin zai ke ka su sun jeje ni, sun faɗi duk abin da suka ga dama amma amma na lura da har ma yana faɗa yana cewa wai wa'alamu anni ala sigar sinni wa qusuri ilmi ramauni bil kufri wa tafassiri wa tahlil al harami وقبل الأرهان وإدخال كلمة الشيخ بإدخال ما ليس فيها والسير والجنون وفعل به من الأفعال ما لا يجوز جهات عليه فكفرت لله واهتفقت ورفعت همتي عن الخلق حتى صار الخلق لا يقوم مني ببال yace tun kafin na kai inda nake din nan tun ina yaro matashi wala mauni bil kubri malamai sun jefe ni da kafirci wata fasiki suka ce wai ni fasiki ne wata halin na haram suka ce wai ni ina halatta haram wa kalil haram suka ce wai ina raba zumunci wai duk wanda yake sai na raba shi da uban shi wai sai na raba shi da dangin shi wa isan da yake shi suka ce ba ni ba da dangin su jami'a wai sai ni wanda suka ce duk mai bi na asiri nake mishi amma abin mamaki kuma duk mai gina in na mai asiri gaban annabi da ke sai wannan asiri yayi ko ne ba a yi maka asiri amma gaban annabi za a kai ka haji asiri ne ba shi ne ya ce to ƙarshe sai na ɗauke himma ta gaban halitta har sai da ta kai ba na tuna wani mahaluki a zuciyarta to daga baya sai Allah subhanahu wataala sai ya koro kowa ya bi duk mai arziki ya bi wanda bai bi ba matsiyaci shi kenan to shi ne yake gaya maka anan
وإنني ku sani cewa ni أمزق zan kyakke ta جموع إلهي dukkan jama'ar makiyana بالماهي da annabi mai shafe kasa da zalunci سيهزم ta sai huzam hazal jam'u wato wannan jama'a ta makiyan masoyana su kuma a yanzu na gama da makiyana tuntun sannan ina da mabiya da masoya da masu yi min aiki su ma suna da makiya to wannan jama'ar makiyan nasu su ma sai huzam da sannu zan tarwatsa su حقا wallahi tallahi shi ne وإنه ma'anar haƙƙan wallahi tallahi haƙƙan kenan wannan jama'ar taron makiyan mabiyana masu taimakon failata su ma sun zan sai na tarwatsa su haƙƙan da gaske وإنهم cewa su يولون أدبارا wallahi sai sun juya sun ruga a kuce wanda suna faduwa رقاب إمائي sai sun zama ƴaƴan bayi sai an kama su kamar yadda ake kama bayi haka za su zama ba wai kama su za a yi kamar yadda ake a wani yaƙi ba a akwai kaskanci kamar kai yaƙi kai faɗa kai faɗa ran da ƙarfi kai ƙari ka tsufa ka da ka san za ba mu san abin haka yake ba to wallahi ka za wallahi ai ka kaskanta shi ne ce to sai an yi haka kuwa
aisha wai shin in tambaye ku ku da kuke jin tsoro idan mutum yana bina ko yana suna ko yana mun aiki ana cutarsa kuna jin tsoro kar wani bala'i ya same shi bari in tambaye ku
yasumuna maƙiyana suna kai na daiman ma'anan ya sumuna suna tayawa kamar mai sana'a ne da kaya nawa nawa nawa nawa nawa nawa nawa wannan nawa wannan shi yake haka suke taya mutunci na saboda su ci mutunci na suke wulakanta mabiyana da masoyana da masu yin aiki daiman saboda sabinci lil hadimi ga wannan hadimi ya sumuna daiman lil hadimi suna taya mutuncin wannan hadimi su ci mutuncin shi daiman dan zalunci wa innahu amma ba su sani ba su sani cewa shi wannan hadimi na annabi tatarrasa ya riga ya garkantu bil muktari da garkuwar annabi abin zabi qabla rima'i tun kafin su harbo kifiya ya riga ya shiga cikin annabi ya koyi
ayyusha wai shi in tambaye ku yanzu ana jin tsoro ala jaril amin a bisa wanda ya haɗa makwabtaka da annabi amintacce kuma qadimihi ya zama hadiminsa makaida yanzu sai a ji tsoron makirci abna'il ali baghai ga waɗanda suke ‘ya'ya ne ga ma'abuta karuwanci yanzu mutumin da yake makwabcin annabi kullum cikin yi wa annabi hidima yake shi ke nan sai wani ɗan karuwa sai ya zo sai ya ci sai a dinga jin tsoro kan zai cuce shi kan zai cuce shi muna ganin irin tanadin da yake cikin ci haba haba ayyuk sha ala jarin aminu khalilu kuma majancin ma da ahli bagari ga ma'abuta karuwanci ‘ya'yan karuwai sun za a ji tsoron wai za su yi makirci ga jarin aminu ga wanda yake makwabcin annabi ba a jin tsoron wannan
al aqwam wato mutane wa qad zakarafa wato ƙurai shawa bari in baka labari tun ba yau ba ƙurai shawa wa kan zakarafa hakika sun tsara makran makirci bila duwatin a darin naduwa gidan shawara
wa qaddu kitaban suka rubuta wata wani wani wani- wato wani wata takarda suka rubuta wata takarda qaddada fi suka biya'i liƙa ta a cikin ka'aba tsaddar dafi iyali domin su buce haskina na farko
wa za wane mutum haske na na farko kwarai shawa suka rubuta takarda suka manna a ka'aba don su fice haske na na farko
wa ja'u suka zo bi badrin a badar khailuhum da dawakansu wa rijaluhum da sojojinsu da mayakansu wa ba'u na gama da su wa baro suka koma gida bi khizyin da kunya zahirin a bayyane wa ba'i da annoba na kashe saba'in na ɗaura saba'in na jefa gawawwakin a cikin rijiyar karibu na tattake su na karkashe su na ɗaura saba'in kuma to kuma a da ke nan babban dalilin Mm, wahal wai shi in tambaye ku mala'ul mahi bayan an yi udu an yi badan wai shin kafiran makka sun hana almahi annabi mai shafe bata الطواف ya kewaya da ببيته ɗakin Allah mai alfarma sun hana shi mai kewaye ɗakin Allah mai alfarma بمكة a garin Makka يوم الفتح ranar da aka yi fato Makkata وقت a بهاي lokacin garjin rana la mana uhu ban da khala amina la mana uhu ban da khala amina wallahi ba ta hana shi ba ya shiga amintaccen Allah وهل shin in tambaye ku منعوا wai shin sun hana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam نشر الديانة daga siyasa addini a دائما koda yaushe في كل بلاد a الله cikin dukkan kasashen Allah طول بقائي wato tsawon wanzuwar waɗannan kasashe an hana a shigar da musulunci Amerika an hana shigar da musulunci Ingila Faransa Rasha an hana a shigar da musulunci wata ƙasa a yau shi ya ce la mana'u نشره بل انتشر وبلغ شرقا وغربا فلله الحمد ba su iya hanawa ba an shigar da musulunci ƙasa-ƙasa ko ina ya samu ba ƙasar da ba musulunci a yanzu irin musulunci irin masallacin da ke ingila ma akwai shi a nan irin wani ƙasar ta to ka gani saboda haka ba su iya hana shi ba صلاة salatun ubangiji وتسليم da kuma gaisuwar aminci بقدره gwargwadon matsayin manzon Allah su عليه taru su tabbata kansa da وآله iyalan gidansa da kuma وأصحابه sahabbansa وآل da ولائه ma'abuta jibintarsa haka kadiri wani bilali lazimi ya rabbi ya rabbi ya rabbahu ya sarudu da kuma fi sallana ya wayin ahadu ya barru ya rukuru ya ainihin rabi a jan ya manna da huce ban kalla wala waladu أجف بين الغفر كربه أبدا يا من لا شريك له وحده ولا ند أنت الجاد لكل خائن وجل يا رب يا حق يا من لا له جد فالرزق لأمة خير الخلق دمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد المصطفى المصطفى المختار سيدنا محمد الله الله سيدي يا أحمد صل وسلم على خير وعلى بدر محمد الآل يا سيدي سلبي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومجداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من أشهد أن ربنا باقو الفا الشيخ معلم محمد سعيد حفظه الله ورعاه ودور أمره لنبي الإباد سورة الله ما شاء الله مجانا لمن عبد الله سنة مسلم